أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بكم من نعمة فمن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله سيد البخاري muna cikin kitabul aidai littafi da yake magana akan sallan idi za mu tashi babi na goma shine babu tafkir ilal idi babi da zai magana akan yin sammako zuwa masallacin idi ranar sallan idi yin sammako zuwa masallacin idi abin da yake nufi anan shine a tafiya masallacin idi da wuri kafin zuwan liman na ɗaya kenan na biyu abin da at-tafkiri ilal idi yake nufi shine daga wayewar gari a ran da aka ce yau ranar idi ne to daga wayewar gari ya zama duk abin da mutum zai yi na daga daga gari ya waye to ya zama ba ya zama shirye-shiryen tafiya masallacin idi kadai ne ba zai wani abu ba a bayan wayewan gari in dai ba wani dan aikin da bai ta kara karya ko wani abu ba amma kaman fita wajen aiki da sauransu duka wannan ba a da bukatan shi a sunna abin da ake da bukata shine daga sanda aka ce gari ya waye a ya zama duk abin da mutum yake shirye-shiryen tafiya juma'a ne a inda sassafe ne watakila in sai ka wanke kayanka baka sabon dinki bai zama wanke kayanka gogewa shiryawa karbo dinki wanka a in baka riga kayi aski yankan farce ba gyaran jiki ya zama duka waɗannan abubuwa ne duka da suke nuni a bisa shirye-shiryen tafiya masallacin Juma'a a masallacin Idi afwan da sauransu to duka wannan ya kunshi cikin dumnin at-tafkiri ila al-Eid wato sammako shine at-tafkir sammako zuwa masallacin Idi wato zuwa masallacin Idi da wuri a zuwa masallacin Idi da wuri musamman a ko da yake da idi da juma'a suna da bambanci ita juma'a ana son a riga liman daga cikin sunnonin tafiyanta ana so a riga liman zuwa dan aje a amfani lokutan za a yi nafiloli in an je za a yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisan da suke magana akan salati ranar juma'a a mutum zai yi nafiloli kafin zuwan liman saboda in liman ya riga ya zo to kuma ba wani abu da ake da bukata ga mutum sai sauraron khutba da kuma sallah amma shi idi a ba laifi don ku zo tare da liman saboda shi dama khutba ana yi ne bayan sallan idi ana yi ne bayan an yi sallah kamar karatun mu na rana ita yau kenan to amma duk da haka ya zama da gawayewan gari shirye-shiryen tafiya idi kuma ba a kuma kamar yadda muka sani ba a yin sallan idi kafin fitowar rana ba kuma a yin sallan idi take bayan rana ta riga ta fito a lokacin da ta fito sai ta daga lokacin nafila illa kawai inda malamai suke da sabani kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Hajar Al-Asqalani ya kawo cikin Fathul Bari malamai sun yi sabani a ranan Idi shin lokacin tun daga sanda duha lokacin nafila yayi har zuwa zawali lokacin sallar Idi ne ko ku a'a ita Idin lokacin ta kuntatacce ne iya duha ne kafin zawali lokacin ta yake karewa wannan malamai sun saba wasu na ganin wanda ba samu sun yi idi ba daga nan har rana har zuwa zawali duka lokacin idi ne ko mun sani ita idin nan kwana uku ce shine ayyamut tashriq ko a yau goma ga wata in sallah in idin sallah babba ne ko da shine yake daukan kwana shine yake daukan kwana uku din misali saboda saboda layya yau da gobe da jibi a duka idi ne kuma ga wanda bai samu ya je idi ba duka shi ma zai nafilansa a gida saboda dama ranar zikirin Allah ce su waɗannan ranuka ɗin. Babu tafkiri alal Eid, babi zai magana akan sammako zuwa masallacin Idi. Wa qala Abdullahi ibn Busrin, Abdullahi ibn Busr yace, in kunna faragna fi hadhihi sa'ati wa zalika hina tasbih. Abdullahi ibn Busrin ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarci Idi a lokacin ɗaya daga cikin sarakuna. ya halarci sallan idi a lokacin ɗaya daga cikin sarakuna an jirkinta sallan idin ba a yi ta ba har rana ta yi da ya zo ya ce in kunna faragna fi hazihi sa'a ya ce wallahi da da mu ne a lokacin da muke sallan idi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin da aka kai sannan za a yi idi da tun mun gama idi har mun koma gidajenmu wa zalika hina tasbih a lokacin yace a Imam al-Bukhari yace lokacin hina tasbih wato lokacin lokacin nafila ne at-tasbihu anan nafila ake nufi wato dai abinda wannan ta'aliqin na Bukhari na Ibnu na Abdullah ibn Busr ya dalilin kawo shi anan shine dalilin Imam al-Bukhari shine nuna yin sallan idi da wuri daga lokacin da duha farkonta hantsi kenan shine hantsi ko lokacin farkon hantsi shine lokacin sallan idi kar hantsin ba ya tura idan hantsi ya tura lokacin amma riga an gama saboda mun sani akwai wasu aikace aikace bayan idin ko bayan idin za a yi za a yi khutba bayan an yi khutba in ranan karaman sallah ne za a koma gida a ci abinci idan an ci abinci za a yi ziyaran dangi da ƴan uwa a da yanayin gaishe-gaishe dai haka da sauransu idan ranar layya ne in an yi sallan idi an gama an gama an yi khutba an koma za kuma aje a shiga cikin ayyukan nama ko za a je kowa zai yanka abin yankan shi za a fara rarraba namomi da sauransu haka dai za a fara tashrikin shi nama din to saboda haka dai ake bukatan shi yin sallah da wuri dan shi ma wancan abubuwan da ake bayan sallan shi ma duka cikin dumnin ayyukan ibada ne da ake bukatan su a wannan rana din حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النهر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء فقام خالي فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزعة خير من مسنة قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جزعة عن أحد بعدك حديثنا من يشرانا إتيكو آه أبين حديثنا يتشيني حديثنا دقبراء ابن عازب yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mana khutba ranan idin layya ranar da ake ce mata ranar babbar sallah na faɗa kaman satin da ya wuce ko wani sati cewa babu laifi cikin kaulin faɗin babbar sallah auki a masallaci a zamfai ina kyau da tau a cewa babu laifi don cewa karamar sallah ko babbar sallah kamar da aka ji wasu suna wai a cewa karka ce karamar sallah ko babbar sallah babu laifi ko guda ɗaya ai ba kana nufin ita ainihin sallah kake kaskanta darajanta ba kana cewa sallah ai karama ko sallah babba ko kamar yadda masallaci a ce karamin masallaci ko babban masallaci shi ma ba kana nufin ka kaskanta darajar masallacin bane hajamin kake nufi in masallaci kace karami ko kace babba kana nufin hajamin masallacin ko misali kaga aika ban wannan masallacin da fadin sa da tsawon shi a da gurgurdan adadin mutanen da zai ci in ka dashi da wani masallacin wani masallacin ba zai ci kwatan ba zai ci kwatan ko ba zai ci kwatan abin da wannan masallacin zai ci ba to kana iya cewa wannan babban masallaci wancan karami bin nisba da hajab yani bin nisba da girman masallacin sallah babba da sallah karama kana iya cewa sallah babba saboda layya da kuma sallah ce take da alaka da aikin haji da arafa kana iya ce mata babbar sallah kana iya kiran waccan karamar sallah saboda ita ba alayya a cikin ta ba kuma aikin haji ba dan kana nufin sallah karama kake rufi ba saboda haka babu laifi dan an ce sallah karama ko sallah babba ko masallaci babba ko masallaci karami ko babban qur'ani ko karamin qur'ani ko idan ba kana nufin qur'anin ka kaskanta ko ba wanda zai faɗa dama da niyan kaskantawa misali qur'ani wani yana tudu kamar wannan bukharin misali kaga ai zaka ga wani an matse an matse rubutun ko an matse shi kwarai ya zama karami haka a hannu a hajaminsa wani kuma an yi shi da tudu to kana iya cewa wancan babban ko wancan karamin duka babu laifi a ciki inna awwala ma nabda'u bihi yace manzo Allah sallallahu alaihi ya mana khutba ranan idil layya a kala yace inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha farkon abin da zamu fara da shi a wannan ranan tamu a an nusalli shine mu yi sallah summa narji'a sannan bayan mu yi sallah an nusalli anan shine mu yi sallah mu kuma abin da yake da hade da sallah din shine khutba a summa narji'a sannan mu koma fanan hara mu yanka ababan yankan mu na layya faman fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka daidai da yadda muka yi shine da gari ya waye ya zo masallaci ayi sallah sannan ya koma yanka layya faqad faqad asaba sunnatana ya dace wannan ya dace yayi gamdakatar da sunnar mu wannan shine sunna inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man zabaha qabla an yusalliya wanda ya wanda ya kuskura ya yanka layyansa qabla an yusalliya kafin yayi sallah kafin sallan idi ya ya fara da yanka layya fa inna ma huwa lahmun ajjalahu li ahlihi manzo sa sai ce wannan kawai nama ne sauri ya yanka wa mutanen gida dan ayi miya ya zama namun miya laisa minan nuski fi shay'in a cikin ibadar yankan layya wannan bai shiga ba bai cikin yanka bai cikin layya layyan da aka yanka kafin sallan idi na faɗa rana ita yau cewa to in kuma an yi ga an yi sallan idin liman bai yanka ba ka yanka ba malamai suna da sabani wasu na ganin ka jira sai liman ya yanka wasu na ganin ba wani jira in dai an riga an yi sallama baka ma sani ba wai liman ma yana da rago tukunna ko bai da rago saboda haka ba wani jira ka jira sai liman ya samo rago ko ba shi da rago ko sai ka san a inda an riga an sallar inda an riga an gama sallah ka koma sai ka tafi gida ka koma sai ka yanka abinka amma in ka jira kuma sai liman ya yanka to wannan shikenan ka cika cikakkiyan ka'idan ka da aka aji faqama khali sai shi a barra ibn azib ne yace da manzo Allah sai ya faɗi wannan bayan sallan idi yace sai khalina dan uwan dan uwan mahaifiyata shine khal ammi dan uwan uba khal dan uwan uwa sai dan uwan uwata dan uwan babata shine Abu Burda bin Niyarin sai ya tashi sai ya ce manzo sassan ya rasulullahi ana zabahtu qabla an usalli ni kana riga na yanka tun ban yi sallah ba a riwayan da muka karanta rana ita ya ga manzo sassan cewa cewa cewa ya rasulullahi ka san yau ranan ranan jiran nama ce saboda haka mata da yara kowa ana jiran nama saboda haka na riga na yanka na hakan na fito wa indi jaza'a yace to amma ina da wata kuma a gida amma bata kai wanda na yanka ba dan wanda ya yanka musunna ce wanda ta kai cikan abin da ake so a yanka din ya jaza'a kuma tana kasa da ita yace to ina da jaza'a a amma jaza'an nan nayi sa'a tana da girman jiki ta ma fi musunna din da na yanka ka san ya danganta da yanayin girman jikin ita dabba din ko a wata zaka ga an girme ta an fita shekaru amma kuma ta fi girman jiki musamman ya danganta da yanayin dabbobin da yanayin ciwon da suka samu har a ‘yan adam ma wannan abu ne sananne ko sai ga wani shine karami amma ƙato sai ga Hassan da Husaini kaga gambansu ya fi su girma a rika tunanin yayin uwansu ne a ce a shi ne kaninsu a qal yace ija alha makana ha yace to ka koma ka yanka waccan a mahallin wannan wanda ka yanka ma'ana a maimakon ta aw qala ko kuma yace da shi izbahaha ka yanka ta walam tajzi jaz'atun an ahadin ba'daka amma fa daga yanzu bayan ka ba wani wanda zai yanka jaz'a ta isan masa alayya saboda haka musinna za a yanka amma kai tunda dai kuskure kai fida'i biya zaka yi zaka yi ramuwa ne kuma wannan kake da ita na lamince ma na yarda maka kaje ka yanka wannan jaz'a din a a wurin musinna din da abin da ya kamata a faɗi a wannan hadisin mala ya faɗi wancan satin kuma mun ƙara maimaitawa wata kila ra sati da ya wuce babu fadl amali fi ayyami tashriq wannan babin zai magana akan falalan aiki al'amalu anan da Imam al-Bukhari yake nufi shine at-takbir ko ko zikrullahi tabaaraka wa ta'ala shine amalu anan babu fadl amal babi zai ma wato khususan bil akhas kenan babi zai magana akan fadalan aiki fi ayyami tashriqi a ayyamu tashriq ayyamu tashriq a sune kwana uku bayan bayan ranar idin layya ko kuma kwana uku tare da ranar idin layya wannan sabani ne na malamai ibn hajar ya yi pages da akan wannan wato ya rubuce rubuce sun suka shafuka akan cewa wanne ne ayyamu tashriq wanne ne ayyamu ayya a a a wajen wajen wajen fassara ayyaman ma'adudat da ayyaman ma'lumat to amma dai ayyamu tashriqi da ake da ake nufi anan shine ayyamu tashriqil lahami ko da yake shi ma a sunan in aka ce ayyamu tashriq shi ma malamai sun yi maganganu da yawa me me yasa aka kira su da ayyamu tashriq wasu kace abin da ake nufi da ayyamu tashriq saboda ranan ranar rarraba nama bubbuda nama a shashanya nama ranan shanya nama tashriq din daga shanya nama ne wasu kace a'a tashriq din ya samo asali ne daga daga sallah sallan idi da ake fita a yi ta lokacin hantsi wasu ka ce a ya ma samo asali ne daga ita layyan da ake yankawa a lokacin duha bayan an dawo sallah shine ma'anan tashrik din so da dai sun yi maganganu da yawa ba ma iya wa'annan ba kan me yasa ake ce ma waɗannan kwana uku ko kwana hudu din ayyamu tashrik ko dai kwana ko dai ranan idi da kwana biyun bayanta don su ne ranakun idi ko kuma ranan idi da kwana ukun da za su zo bayanta wa qala ibn abbas wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin ayyamul ash وأيام المعدودات أيام التشريق وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام الأشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف, خلف النافلة عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانت من الله صلى الله عليه وسلم يمسى لامن يمسى ضمانة يمسى الدعاء sanin tafsirin alkur'ani Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wil ya san eh Allah ka fahimtar da shi addini milladunka kenan ko wa allimhu ta'wil sannan kuma ka sanar da shi sanin fassaran alkur'ani shi yasa mafi yawa kana iya cewa kusan kaso takwas cikin tara na tafsiri da aka saba menene tafsirin kaza ko kaza ko kaza ko kaza da an kuma tafsirin ibnu abbas sai ya zama an je karshe kenan saboda shi a shi damanan sanin tafsiri manzo Allah sallallahu alaihi masa to ya fassara ya ce wazkurullaha da Allah madaukakin sarki yake faɗin wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat wa man ta'ajjala fi yawmayn fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa cewa wazkurullaha ku ambaci Allah fi ayyamin ma'dudatin a cikin wasu kwanuka wanda suke ma'dudat kidanyayyu ibn Abbas yace ayyamul ash sune ayyamul ashri kwana goma a a wani kauli yana da kauli guda biyu kamar yadda ibn hajar ya kawo fatul bari yana da kauli guda biyu a wani kauli ko kace a kauli mafi shahara sune ayyamul ashri kwana goma daga ran daya ga wata zuwa ranan sallah wa'indan kwana goma wanda suke wanda manzo Allah sanya magana su ya ba wasu kwanaki a cikin kwanukan shekara da suka kai su fadala wanda ake bukatan tara daga cikin su mutum yayi azumi daga ran 1 ga wata zuwa ranan 9 ga wata a musamman ranan 9 ga wata din ga wanda baya wajen aikin haji ita ce ranan Arafa ga duk wanda baya wajen aikin haji ana son yayi azumi azumin yana da fadala kwarai duka dai mun riga mun san fadalolin wannan wannan ranar to yace ayyamun ma'dudatin sune ayyamul ashri yace wal ayyamul ma'dudatu ayyamut a a wazkur lafi ayyam ayyamul ashri yace sune kwanuka goma wa wal ayyamul ma'dudat ayyamul ma'dudat ya sake yace shi sune kuma ayyamut tashriq ranan tashriqi kwana uku da Allah madaukakin sarki mai maganar su zikrullahi fi ayyamin ma'dudatin a sai ya ce wa man ta'ajjala fi yawmaini yana magana akan wanda suke aikin haji kenan fala isma alaihi kaga kwanuka guda biyu kenan na bayan na bayan ranan na bayan ranan sallah wa kana ibn umar wa abu huraira abdullah ibn umar da abu huraira abdurrahman ibn sakar sun kasance yakhrujani ila suqi suna fita zuwa kasuwa fil fi ayyamil ashri a cikin waɗannan kwanukan ayyamul ashri yukabbirani suna fita domin ayyamut takbiri ne ko suna fita suna masu yin kabar bari wa yukabbirun nasu bi takbirihima kuma mutane su ma suna maimaita kabar bari tare da kabar barin waɗannan manyan sahabbai guda biyu wa kabbara muhammad bin ali kalfan nafila kuma a waɗannan kwanakin na ayyamul ashri muhammadul baqir jikan sayyidina ali muhammad ibn ali a muhammad a Muhammadu Bakir kenan wanda malamai suke cewa abin da yasa ake cewa masa Bakir saboda baqara sadrahu bil ilmi ko ko baqara sadrahu ilmu ilmi ya ma karkirjin sa shine Muhammadu Bakir dan Aliyu Zainul Abidina dan Hassan a ko dan Husaini dan Sayyidina Ali Allah ya kara musu aminci gaba daya ya kasance shi ba ma wai a bayan sallan farilla ba har a bayan sallan nafila yana yin kabarbari wanda mun sani kuma wannan mas'alan khilaf ce ko da yake an ce ba wanda cikin malamai a cikin cikin malaman mazhaba ba wanda suka tafi akan fahimtar shi cewa waɗannan kabarbari har bayan sallan nafila za a yi su duk da ma dai abin da ya fi shahara na kabarbarin a wajen malamai su ne daga ranar idi abin da ya gaba wa'incan kabarbari na sauran na sauran ayyamul ashiri wannan malamai da yawa ba su rawaice su ba ba kuma su yin aiki da cewa a yi kabarbari bayan sallan sai dai kabarbari cikin lokuta kawai kowane lokaci mutum ya zama waɗannan kwanuka goman cikin azkar da kabarbari yake amma ba ya keɓancewa da bayan salloli ba na bayan sallolin ana farawa daga ana farawa daga ranar idi da ranar idi da kwana biyu na bayanta to duka dai a shi Muhammad ibn Ali Muhammadul Bakir kenan yana yin kabarbari a bayan har sallan nafila حدثنا محمد بن أرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما الأمل في أيام العشر أفضل من الأمل في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يقاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء آه وانا حديث ده إسناد شي زواج سعيد بن جبير shi kuma ya karba daga Abdullahi ibn Abbasin cewa manzala ta son ya ce mal'amalu fi ayyamil ashri afdala min al'amali fi hazihi yayi magana akan ayyamut tashriqi kenan cewa aiki yin kabarbari shine amalu anan da nace Imam al-Bukhari ya tarjuma babin da fadlul amali ko a cewa al'amalu manzala ta ce mal'amalu fi ayyamil ashar aiki a cikin kabarbari a cikin kwanuka goma bai kasance afdala shine mafi falala ba min al'amali da kabarbari fi hazihi al'ayyam a cikin waɗannan kwanukan na ayyamut tashriqi ayya wato ayyaman ma'adudatin kenan a kabarbari a cikin ayyaman ma'alumatin bai fi kabarbari a cikin ayyaman ma'adudatin ba mun sani kwanuka ne kala biyu ko akwai ayyaman ma'alumat akwai ayyaman ma'adudat duk da wasu daga cikin malamai kaɗan suna ganin ayyaman ma'adudatin su ne ayyaman ma'adumatin har yanzu amma dai wannan ƙaulinsu ba ba ƙauli wanda aka karɓa ƙwarai ba ne sanannayen magana kawai ayyaman ma'alumatin kwana goma na farkon wata ayyaman ma'adudatin kwana uku na ayyamun tashiriki musamman ma kuma da yake akwai cikin balagan alƙur'ani duk inda ƙur'ani ya kawo wani abu ya sake ambatan wani abu aka samu wani abu ya saba daga cikin lafazin to malamai sun ce ba zai taba zama daidai ba daban-daban ne daban-daban ne ko da ko ko lami ko lanjaye misali ya ƙara a cikin misali ya faɗi wata aya ya kawo irin ta a gaba da wani abu daidai da daidai amma sai ya zama an samu canjin lam ko an samu canjin fa ko wau misali ko wani kalma ya canza suka ce to akwai bambanci to musamman kuma wannan an ce ma'alumatin wannan an ce ma'adudatin ya ce to bai fi aiki ba suka ce walal jihadu fi sabilillah walal jihad har yaƙi har yaƙi wanda ake faɗan falalan shi ya ce walal jihad har yaƙi yace yakin sai dai illa rajulun sai dai mutumin da kharaja yuqatiru bi nafsihi mutumin da ya fita wajen yakin ya fada cikin wato ya fada cikin hatsari yuqatiru wato ya jefa kansa cikin hatsarin a yaki bi nafsihi da kansa wa malihi wato ya jefa ya sa kanshi a cikin mahalaka tare da nafsinsa kanshi da kanshi da kuma dukiyansa inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi menene bi anna lahumul janna kenan bin nafsi wan nafisi ake yi wanda yayi bin nafsi wan nafisi yafi wanda yayi bin nafsi bila nafisin yafi wanda yayi bin nafsi bin nafisi wala nafs bin nafsi wan nafisi shine mutun yaje da kanshi kuma ya fidda kudin shi ya sai abubuwan da ake da bukata an fahimta kamar hidiman addini ne mutum yayi da hannunsa sannan kuma ya sa dukiyar shi a ciki ya fi wanda ya guda daya saboda me saboda kaidan ma malaman usuli ko suna cewa wal jam'u aula min tarjihi ka hada biyu shi yafi ka rajaha waje daya wannan sun bada kuɗi amma ba a yi aikin da su ba wannan sun yi aikin amma ba ko ne su a ciki to ba bai kai wanda shi ya bada an yi da dukiyarsa kuma an yi aikin ba to ko musamman yaki za a fita yaki watakila wani yana daga cikin wanda za a iya ma'uzurin fita yakin bai fita ba amma ya ba da kuɗi an sai kayan yaki an sai da wakai an sai abubuwa wannan shi kuma bai ba da koyarwar shi ba da aka sai kuɗin da wa'annan suka ba da aka sai kayan yaki su aka ba su je suka yakin to bai kai mutum ya sai wa kanshi da kanshi kayan yakin ko ma ya ƙara kamar da wasu daga cikin sahabbai suke ko kamar Abdulrahman bin Auf sayyidina Usmanu in za fita za su ba da dawakai da yawa za su ba da kuɗaɗe wanda za a sai ragowar abubuwan da ake bukata zuwa abin nan fita jihadi wajen ɗaukaka kalman Allah wannan kenan yace to sai dai mutumin da ya fita kharaja yukhatiru bi nafsihi wato ya fada da kanshi cikin mahalakan yaki wa malihi da kuma dukiyansa falam yarji bi shay'in bai dawo da komi ba bai dawo ransa bata dawo ba dukiyar shi bata dawo ba dukiyan ta tafi ran shi ya tafi yace to sai dai irin wannan shine wanda za a ce a ya fi ya fi mutumin da yayi a ya fi wanda yayi aiki na zikirin Allah a cikin ayyamut tashriki an gane misalin mutum ne yayi shi yayi aiki shi yayi zikirorin Allah madaukakin sarki a cikin ayyaman ma'lumat amma bai yi a cikin ayyaman ma'adudat ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yi a ayyaman ma'lumatin bai kai bai fi yi a cikin ayyaman ma'adudatin ba ɗayan biyu ne ko dai su zama daidai ayyaman ma'lumatin da ayyaman ma'adudat wajen zikirori ko kuma ma ayyaman ma'adudatin wato ayyamut tashriki zikirori a cikin ta yafi zikirori a cikin ayyaman malumat wannan kuma shine abin da malamai suka fi tafiya akai yace to mutumin da bai samu yayi zikrori yayi aiki a cikin ayyaman ma'adudatin ba to wannan ba wani aiki da zai yi kuma wanda ya kai wanda zai cike wannan gurbin suka ce har fita yaki yace har fita yaki sai dai in yakin ya fita da dukiyansa da ransa kuma bai dawo da komi ba yayi shahada to kaga wannan shi kuma ya samu wata daraja mafi tsololin daraja kenan a duka dai abin da wannan hadisi shi kuma ya karantar shine a yana gaya mana falalan su ayyamut tashrik din ne kamar yadda aka yi ambata a babin falalan ranukan wannan musamman musamman waɗannan kwana uku falalan su a da yin kabarbari da ayyuka na na alkhairi musamman zikirorin Allah wanda amalu anan kamar yadda Ibn Hajar yace ana nufin amalu anan ana nufin zikirin Allah to amma duka zai kunshe kuma ragowan amalul khairi ayyuka na alkhairi kuma har yanzu sannan kuma yanzu wannan hadisin ya mana yana mana nuni a bisa falalan jihadi falalan jihadi an mana magana doguwa an mana ma ina ce ta malam ya mana karatu na musamman ma akan ma'anan jihad wanda an ce jihadi kawai hadin da yake tunowa dau takobi kawai a fara kabbara ana sara ko wanda kuma wannan shine shine matakin karshe cikin jihadi in an ce jihadi kawai ana nufin ana nufin ko dai aljihadu fi sabilillahi ko aljihadu fillahi aljihadu fi sabilillahi a a aljihadu fi sabilillahi shine jihadin da za a iya wato shine jihadin shigo da mutane cikin musulunci fi sabilillahi kenan jihadin wa'azi karantarwa ilmantarwa a musuluntarwa da sauransu ko da kuma fito na fito da dukkan wanda zai fito na fito da addinin musulunci ko لأن النبي المصطفى الدهر ما غزا بلا سد أدوانا ورد ضلالا duka wannan cikin nau'in jihadi fi sabilillah ne da kuma ciyar da dukiya irin wannan tafarkin tafarkin musuluntarwa ilmantarwa ga wanda aka musuluntar din yada addinin musulunci aljihadu fi sabilillah kenan aljihadu fillahi shi kuma shine mutum ya yaki kansa da kansa din kai kanka ka gyaru tukunna jihadun nafsi kenan ko wanda shi jihadun nafsi shi kuma shi yafi eh jihadin jihadun nafsi kenan akwai hadisin ji'ina ko raja'ana min al-jihad al-asghari duk da hadisin bai inganta ba kamar yadda malamin yake yawan faɗi amma dai hadisi ne wanda duka malaman hadisi kuma suna itibari da shi rashin ingancin sa ba mai karfi bane a ji'ina min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar sahabbai suka tambaye shi wa mal jihad al-akbar ya rasulullah yace al-jihad fi nafs an dawo daga yaki ko an ce yakin badar ne ko yakin uhud an dawo an shasha wahala duka an san irin wahalar da aka sha da wanda aka yi shahada manzala sasa na shiga gida ya fito kawai sai yace to yakin da muka dawo dan karami ne yanzu ne zamu fita zuwa babban yaki kuma da yake gaban mu sai suka ce wanne ne babban yaki kuma wanda ya fi wannan yama yakin Allah yace kowa ya yaki kansa ya maida kowa ya maida kanshi na Allah faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ukum fataba alaikum wato mutum ya yaki zuciyarsa saboda zuciyar shi ita ce babbar kafiran da ya kamata a yaƙa in za a yaƙi kafirai ko zuciya dama abu uku ko abu hudu an ce su ne a mafi girman abubuwan da ya kamata sai mutum ya yaƙe su tukunna sannan zai zama cikakken na Allah sannan kuma zai fara kuma da yaƙar na gefensa wato su ma wa'azantar da su ilimantar da su su ne iblisu wa duniya wa nafsu wal hawa shaidan duniya nafsu al'ammara bi su'i kenan da hawa wadda ita ma tana kai mutum zuwa ga halakawa amma man kafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa duka wannan sai mutum ya yake su tukunna amma ba mutum bai yaki waɗannan yana ta fama da su sun ma rinjaye shi sun kai shi ga mahalaka su suke juya shi kuma yana daukan takobi yana kabbara yana fadawa ba su sallah da marasa sallah ko misqala zarra da za ka kashe shawurin arne ne shi ma kuma da zai kashe musulmi a lokacin to a jinin shi ya halatta in kuma ba a yanke masa hukunci ba to zai je lahira Allah madaukakin sarki ya kona shi babu takbiri ayyama minan wa idza gada ila arafa wannan babin zai magana akan kabarbari ayyama minan a kwanan mina wa idza gada ila arafa da kuma yayin da mutum ya sammako zuwa arafa ayyama minan sune ranan goma ranan sha ɗaya ranan sha biyu sune ayyamu minan arafa gada ila arafa shine sammakon fitowa ranan tara ga wata zuwa tsayuwan arafa kenan zuwa arafa wannan babin zai magana akai wa kana umar radiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi biminan fayasma'uhu ahlul masjidi fayukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaqi hatta tartajja minan takbiran wa kana ibn umar yukabbiru biminan tilka al-ayyam wa khalfa as-salawati wa ala firashihi wa fi fustat wa fi fustatihi wa majlisihi wa mamshahu tilka al-ayyam jami'an وكانت ميمونة تكبر يوم النهر وكنا النساء يكبرن خلف عبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريك مع الرجال في المسجد سيدنا عمر دان كدابي الله ya kara masa yadda a zamanin khalifancin sa ya kasance yana yin kabbara a cikin ɗakin sa cikin kubban sa cikin rumfan shi a wajen aikin haji kenan fayasma'uhu ahlul masjidi zai yi kabbaran nan kuma da ƙarfi yake yi duka wanda suke kewayen cikin masallaci za su ji fa yukabbiru na su ma sai su ɗauka kabbara in suka ji kabbaran shi wa yukabbiru ahlul aswaqi da ma masu saye da siyarwa ƴan kasuwa duka su ma za su ci wato gaba wato ba sai mutumin da yake zaune dan ibada mai sunan ibada kadai ba har wanda yake cikin saye da siyarwa ko na abu makamanci shi ma zai ci gaba da yin waɗannan kabarbari a suna yin kabarbari hatta tartajja minan takbiran yace har mina za ta dau ruri ruri ake ce mishi ko tartajja irin mina za ta rude za ta rude saboda kabarbari ana ta kabarbari can suna yi nan suna yi saboda ranar zikiri ce ana ta zikirin Allah madaukakin sarki ka ko mutum baya zikiri ko jam'in zikiri in yaje wajen kwanan mina da wajen aikin haji dole ya zikiri dole ya jam'in zikiri dole ya zikiri da karfi in ya yin zikiri da karfi ya zama dan bid'a kin yin zikirin kuwa ba ma shi da aikin haji yace zai zikirin a koye kuma ya zama dan bid'a ranan ba ahlus sunna bane shi ya zama dan bid'a shi ma ashe akwai inda ake kuma yan bid'a ko a saboda haka dole ya zikiri da karfi ko da a gida yana jin kunyan zikiri to a wajen aikin haji ba zai ji kunyan zikiri ba dole ya zikiri irin yanda sayyidina Umar yake zikiri da karfi kuma ana ji ana amsawa da yake shi da sayyidina Umar shi mazhaban sa mazhaban yin abu da karfi a fili ce dan ajiyar da mutane da sauran halittun Allah kuma a tunatar da wanda ya manta duka dai na san mun san a a menene maganan fadin Allah madaukakin sarki na ayan wala tuqatid biha wala tajhar bi salatika wala tuqatid biha wabtaji baina zalika sabila da Allah madaukakin sarki yake fadi wala tajhar bi salatika karka jahara sallanka anan shi ne karka rika yin karatun sallan qiyamul layli da karfi yanzu zaka hana mutane bacci da hutawa da sauran ibadojin su wala tukhafid biha kar kuma kai a boye dan yin ka a boye zai sa masu bacci su ci gaba da yin baccin su in kana yin dan karfi karfi zaka je da kanka kai kanka zaka kori bacci zaka je da na gefen ka ko malamai sun ce wannan ayan ta sauka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka tambaye shi wai da da Umaru yake yi da yadda Abubakar yake yi wanne ne daidai yace ya suke yi suka ce abubakar Allah ya ƙara masa yadda shi yana yin ƙiyamun lailinsa ne ba mijin karatun shi daga shi sai shi umar yana yi shi kuma da ƙarfi duk wanda yake kusa da shi ma sai dai ya rinka bin karatu da karatun umaru saboda ƙarfi yake yi manzo Allah sai ya tambaye su kai abubakar me yasa kake yi ba aji sai ce ya rasulullahi saboda abin da yasa nake yi ba aji saboda saboda ubangiji madaukakin sarki nake yi wa kuma ko na ya boye yana ji shi yasa naga ba bukatan sai na bayyana tunda ba ba mutane nake yi wa ba kai Umar me yasa kai kuma kake da karfi yace ina tada masu bacci ina tunatar da wanda ya manta kuma ni ma ina kauran bacci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace to dukan ku kun yi daidai take sai Jibril ya zo da ayan wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtagi baina zalika sabila kai abin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace to shikenan duka Allah ya goyi bayan ku amma kai Umar ka dan yi kasar da naka kadan kai kuma Abubakar ka dan daga kadan sai ku daidaita tsakiya kenan آه. وكان ابن عمر يكبر بمنا تلك الأيام آه. شيما واتو حتى ترتج منا تكبيرا حمر تروئي منا تروئي تتوكا ruri duka kabarbari kawai kake ji ko ina baka jin komai ba ba zikirin Allah madaukakin sarki ba wa kana ibn umar sayyidina umar ya kasance a yukabbiru bi minan a ibn umar ya kasance yana yin kabbara a mina tilkal ayyam na waɗannan kwanika sune ayyamu minan wa khalfa salawat na ce ayyamu minan sune kwana uku a wa khalfa salawat kuma yana yin waɗannan kabarbari bayan salloli wa ala firashihi kuma yana yin kabarbarin har akan shimfiɗan shi ma yana kishin gide yana kwance bai daina kabarbarin saboda ranakun kabarbari ne واذكروا الله في أيام معدودات وفي فسطائه hakanan a cikin fustat ɗinsa me fustat shine a rumfa amma ta ta tanti kuma tantin ya zama na gashi na gashin dabbobi shine fustat baitun min sha'arin shine gida wanda aka yi shi haka amma ya zama da gashi aka aka yanda suke su murza gashi gashin dabbobi a hada da wasu abubuwa na kwaro ayi ayi kamar rumfa haka su tanti din nan shine fita yace to ko dai yana cikin ɗakin sa abin da yake nufi kawai yana cikin ɗakin sa ko gidansa ko ko ko cikin ko cikin kheman sa ko kubba da aka faɗi a baya an faɗi kubba kan sayyidina Umar wa majlisihi da wajen zaman sa wa mamshahu da ma in yana tafiya ba wai sai yana cikin ɗaki ko a kwance ko a cikin rumfan shi ba har yana tafiya ma tilkal ayyamu jami'an waɗannan ranukan jami'an baki ɗaya yana yin kabarbari a waɗannan ranukan. wa kanat maimuna yace sayyida maimuna ummul mu'minin maimuna bintul harith kenan iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kasance tukabbiru yawman nahari ita ma tana yin kabbara a ranar layya abin da yasa Imam Bukhari ya saka da wannan a ciki saboda wai wannan zikirin yi ana ji din har mata ko ba ana cewa wai muryan mata ko muryan mace menene al'aura ba ko da suke faɗi wai cewa muryan mace al'aura ne ba muryan mace bane al'aura a a tamɗiɗi ne al'aura shi ne aka hana mace ta yi tamɗiɗi da muryanta wato ta yi muryanta yadda ta ja hankalin wasu shi aka hana amma mace in aka ce muryar mace al'aura ne kenan mace ba ta ce komai ba a gari ba za ta yi kowane irin mu'amala da mutane ba a gari so da ba muryar mace ake nufi al'aura ba ana nufin macen ce kanta al'aura ta fita da kuma ta yi tamɗiɗin ta yi amfani da muryan wajen yin abin da ba shi da kyau shine abin da aka hana wa kunnan nisa tunda misali an ce muryar mace al'aura ne ai ko zamu ga hadisai da yawa mata za su zo su yi manzara sallallahu alaihi magana sahabbai suna ji ko da ire-iren su mace ta zo ta yawa sayyidina Umar yana kuduba ko yana wa'azi mace ta daga hannu yace yace menene ta daga hannu ta ce ayutina Allah wa tihurumuna anta ya amiral mu'minin Allah ya ba mu ka hana mu ya kai sarkin mu ce mai Allah ya ba ku tace Allah ya ce in za a aure mu a ba mu kuɗi da yawa na sadaki kai kuma ka ce shikenan kawai a tsaya a dirhami 500 sai ce sai ce ki faɗi inda Allah ya faɗa in ba haka ba yanzu nan isa a mishi bulala tace yanzu ka zan faɗa cikin sotun nisa'i ko ta jawo ayan wa in wa in rastum tu bizana zawjin makana zawjin fa atatu idahunna qintaran a fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina sai haka sai ce hada zaman hatta nisa abqahu min umar yace kai kaga Allah ya kawo irin lokaci ba ta ma sun fi umar karatu ko kuma ya fasan ayar kawai da yake akwai wani fiqihu ne wanda ita ta fahimta sai na umar bai riga yayi idrakin wannan fiqihun ba sai a lokacin ka san fahimtan zahirin nassi daban fahimtan fiqihun nassi daban rigiman da ake tayi da mutanen wannan zamanin kenan masu wazin wannan zamanin da limamai da malaman wannan zamanin da yawa mutum dan shekara ɗaya ko biyu kawai yana karatu ya san fassarar nassi sosai ya fahimci nassin amma fikihun nassi wallahi sai ka zauna a makaranta tukunna ba a jami'o'i ake karanto shi ba ko shi yasa su ma malaman jami'an wanda suka sun yi karatun kafin zama malaman jami'a yanzu ga za su ga maka sai to yanzu ka gama jami'a ga kwalinka na digiri ko ga kwalinka na magister ko na PhD amma baka koma gida kai karatu an ce bin bas muftin saudiya wanda ya rasu shekarun baya an ce duk sanda aka zo yayi dalibai a jami'ar ummul qura ko jami'atul islamiyya shine yake shi yake tashrifin bawa dalibai certificate an ce in yazo a wa'azin da yake musu na karshe yakan ce to wannan fa shahadan da muke ba ku shaidar zurci shahadatu zuri sai yake dan mu bamu tabbata kun zama malamai ba dan ba wanda muka ajje cikin ku muka bashi littafi ya karanta littafin min gilafin ila gilafin muka tabbata ya zama malami muka jarraba shi yace kawai wasu articles kuke rubutawa da an biya muku in in dalibin hadisi ne da an biya masa shafi biyu ko uku a bukhari ko babi biyu ko uku ya je ya rubutu akai shikenan an yi jarrabawa a an dawo semester ta gaba an bashi assignment an bashi kaza an ya, ya har hada shi kenan kawai sai a ce to ka ci kaza yace shaida zur muke baku saboda haka muna baku shawara ko ba ku yi karatu saboda haka fahimtan zahirin nasi daban fiqhun nasi daban shi yasa da yawan malaman yanzu wa'inda ake kira malamai ba ina nufin malamai fa da ma'anar kalima ba wa'inda ake kallon su a matsayin malamai yanzu ana cika a wajen karatukan su wallahi azin ba san fiqhu ba kwata kwata shi yasa shi yasa suka zabi mazhabar yaki da malaman fiqhu ko ka ji dan matashin da duka duka duka duka karatun shi in ka tare duka karatun har ran da ya fara sanin baki duka karatun na shekara 20 da wani abu har ran da ya sa ya fara sanin baki ko ko shekara 10 amma wai shi ne zai ce wai Imam Malik dan san zuciya ne wannan fara kunna na taba ji wani malami yana faɗa ko mashahurin malami a ƙasar nan ya ce wai malaman mazhaba in banda san zuciya mai san kawo mutane wai ka ce kaza farilla kaza sunna kaza mustahabi Allah ne ya ga ba ko manzon Allah kuma yana faɗa ana kabbara saboda shi bai san da ake a tace ba saboda bai san fikihun nassi ba ko sanin fikihun nassi wannan wani karatu ne wanda sai ka je ka sunkuya a soro sai ka fara furfura kafin ka kafin ka san kafin ran da zaka zama malami wajen sanin abin da ya shafi nususu da abin da nususun suka kunsa tukunna amma wannan sanin fasara to duk wanda ya lalace ma da an ja ya san me aka faɗa ko saboda haka ita wannan wani fikihu ne ta fahimto fikihun shine Allah madaukakin sarki ya faɗi a wannan ayar ya ce idan kana da mata hudu kana so ka kana so ka ƙara wata mace to karka ƙara tun da mata biyar haramun ne sama da hudu in zaka canja gurbin wata mace da wata mace in ji Allah to wanda zaka canja gurbin tan ka sake ta ka auro wata Allah madaukakin sarki yace ko ka bata dukiya mai yawa karka karba kenan ya halatta a bada dukiya mai yawa kaga wani fiqhu da ta fahimce ko ma ba kaga wannan ba ma wani fiqhu bai zurfi bane ko fala takuzu minhu sha tabzu na ataitum ihdahunna qindaran qindar fadin qindar din cewa koda kun ba su qindar kun ba su dukiya mai yawa kar ku karba komai cikin dukiya mai yawan ku bar musu inda ba za a ba inda bai halatta a ba su dukiya mai yawa ba me yasa Allah zai ce koda kun ba su dukiya mai yawa shine fahimtar kawai da tayi sai da Umar yace wallahi kin fi ni gaskiya yace kai na dawo daga ra'ayina to amma dai ina muku nasiha yanzu ba doka bace a da doka ne yace yanzu ba doka bace ina muku nasiha kun ga yadda aure ya tsada yanzu samari suna tsoron yin aure saboda da kuke ta alfahari dan Allah ku ringa dan sassautawa ko kana da kuɗi in zaka bada kar ku bada irin da yawan da kuke badawa saboda kuna tsoratar da mutane yarinya an auriyar ta an zo an yi facaka an kashe kuɗi shi kuma wanda yake son kanwar talaka ne kaga zai ji tsoron saboda gidansu ga abin da aka kuma an san mata da saurin rudewa ko iyayen yarinya sun ga abin da aka yi yadda suna jiran kanwar a mata karin haka ne ba duka mata bane suka irin tawakkalin cewa a'a to ai shi wannan boga bai kai wancan ba ko wani abu haka da sauransu wa kanat maimuna tukabbiru yawman nahar sai da maimuna Allah ya kara mata yadda iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana yin kabara fakihun dake cikin wannan shine mata ma su yi kabarbarin aji aji ko dan in ba za ta su yi kabarbari aji ba ba inda manzo Allah sallallahu zai ce da manyan mata da ƴan mata ko suna haila su fito masallacin idi ayi kabarbari da su ayi addu'o'i da su mafhum wa kunnan nisa'u yukabbiru khalfa abana ibn usman yace sayyidina a yace mata sun kasance yukabbirna suna yin kabarbari khalfa aban ibn usman a bayan aban dan sayyidina usman wanda yayi gwamnan madina a lokacin abdul malik ibn marwan lokacin lokacin lokacin abin lokacin lokacin khilafan umayyawa lokacin da banu umayya suka yi mulki to akwai dan dan ammin mahaifinsa shine shi aban din nan dan sayyidina usman ne saboda ka ya dan yi gwamna na wani lokaci a lokacin abdul malik dan marwan to a lokacin ne yana gwamna in yayi sallah yana kabbara mata ma suna kabarbari a bayan shi wa Umar bin Abdul Aziz da kuma Umar dan Abdul Aziz shi ma wanda shine yayi karshen khilafan su banu Umayya din a wanda khilafan ta fada a hannunsa wanda ake ce masa khamisul khulafa ko kuma sadisul khulafa wanda suke ce masa sadisul khulafa a dalilin na sa an sha faɗa saboda ba mutumin da ya kamanta ya kamanta khalifanci mafi kyau da adalci bayan khalifofin manzon Allah guda hudu wanda ya kamanta kamar shi duka wannan shekara 80 din da Banu Umayya suka yi in banda badakala da da ta'addanci ba abinda suka wannan kowa ya sani in ka cire Muawiya shi kadai cikin su sai na Muawiya Allah ya kara masa yadda amma tun daga Yazid alaihi la'natullahi zuwa abin da yayi gaba har zuwa karewan khilafan da daga nan daga nan shi Umar dan Abdul Aziz ya karba daga nan yace to duk ta'addanci da badakalan da ƴan uwana suka yi ba ni a ciki yace saboda waɗannan mutanen da muke wa ta'addanci wato jinin gidan manzala sallallahu alaihi wasallama yace Allah fa ya taimake mu ba mu zo zamanin su ba balle mu balle takobin mu ya hausu to mun samu mun tsere wancan bala'in na baya da kakanninmu suka yi sai mu kuma yanzu mu zo muna dora harshen mu akan su yace to wallahi shi ba shi duk inda ake zagin su sai ya yabe su duk inda ake faɗin munanan abubuwa akan su in sai ya faɗa alkhairi na faɗa ba daɗewa ko cewa hatta faɗin inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba faɗin wannan aya a cikin hudubar juma'a da kake ji yanzu duk limamin juma'a sai ya faɗa shine ya fara sunnantar da wannan sunnar a wannan gurbin da idan limami ya gama huduban juma'a a ƙarshe yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zulquba na an fasha mun kar wal bagi wal bagi ya'zukum la lakum tazakun qubul la salatu ya kullu a wannan gurbin a wannan gurbin banu umayya abinda suke yi a gurbin wato a ƙarshen huduba shine in an gama huduba a ƙarshe sai a ce to zamu zamu tsine mu yagu ku rinka cewa amin sai a la'anci sayyidina ali a tsine mishi a uzubillah ai munanan maganganu akan shi kuma sai a ce wai a tada sallah sai a tada sallah to shi Umar ibn Abdul Aziz ya ce wallahi ba ni a ciki idan yazo gurbin da ake tsine musun sai ya ce inna Allah ya'muru bil adli sai ya ce abinda ubangijin mu ya umarce mu da shi mu yi adalci wal ihsani mu kyautata wa ita'i zil qurba mu bawa makusanta haƙƙin su wa yanha anil fahsha'i kaga makusanta in baka yance makusanta ai kai shiru makusantan manzon Allah fa wanda Allah ta'ala ya ce wanda Allah ta'ala ya ce mu so su shine mun mun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kafa'a ko la asqul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba Allah ta'ala ya gaya wa manzon sallallahu alaihi wasallam yace ya gaya mana a cikin soti shura in muna so mu burge manzon Allah mu yi masa abin da muna ganin shi ma mun masa alkhairi to ba za mu iya biyan sa in dai kuɗi ne ko wani abu na lada mun yi kaɗan sai Allah ya ce sai dai in har haka muke so mu yi to mu yi soyayya zuwa ga makusantansa zul qurba to wa ita izul qurba ni wannan a fahimta na ne ina kazzatan abinda yasa yake kawo wannan ayar zul qurba anan duk da zul qurba ana nufin makusantan ka kai ma kanka to amma zul qurba ana makusantan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake tsine waɗannan ana la'antan su wayan hana alfasha wal munkari ya hana alfasha da dukkan abin ki shine zagi da la'ana da ake masa yadda Ali da ƴaƴansa da danginsa gaba daya ya izukum Allah madaukakin sarki yana wa'azantar da ku ne la'allakum tazakkaruna ko za ku wa'azantu saboda haka qumu ila salatikum yarhamukumullah Allah ya saka masa da alkhairi wataƙila wataƙila da ya ɗore akan haka ko da yake daga kan shi da suka kashe shi kasan da ya daina sai suka ce kai wannan wannan mace ne ba zai iya komi ba baya zagin miyagu sai a kashe shi to daga kashe shin kuma sai khilafan ma ta faɗi sai banul abbas suka karɓa su ma aka zo dai kaman abu zai zama daidai su ma kuma aka zo kuma faɗa kuma sai zama na cikin gida da faɗan na wajen gida da cikin gida ne faɗa ne na banu umayya da banu hashim banu umayya sun tsani banu hashim suna ta karar da su a bayan ƙasa suna kashe su to yanzu banu umayya khilafa ta fada a hannunsu banul abbas wato dangin abbas dan abdul muttalib sun karba to suma sai aka ce to ai a banul abbas har yanzu ga ga banul abbas ga jikokin sayyidina ali wannan banu ali ne wannan banul abbas an gane ko wannan wannan wannan wato jikokin Abbasu dan Abdulmuttalib ne su ma dangin manzon Allah ne amma ta sama su kuma waɗanda ake ta rigingimu da su din nan ana ta kashe su su kuma jikokin Sayyidina Ali ne radiyallahu anhu wato sharifai jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar Sayyidina Ali da Sayyida Fatima alaiha salam to saboda haka dai sai har yanzu dai Allah ya sauke dai to wataƙila da Banu Umayya sun ci gaba da mulki sun sunnanta wannan wataƙila da har yanzu taimakon da Allah ya mana da har yanzu watakila da sai da sai limamin juma'a ya kawo kuma ƙarshe saboda rashin karatu da rashin bincike da rashin sanin tarihi ba wanda zai bincika cewa me yasa ake la'anan sayyidina Ali a cikin kuduba ina nufin da abin ya mike irin ya kai kaman ka kasan su shekara 80 kawai suka yi to da abin ya kai irin shekara 200 ko wani abu sai a dauka ko wannan din ba wani dalili ne wataƙila ma a rika wataƙila ma cikin nasibawa su rika kirkiro wa wannan din wani nassi zai faru ko zai faru in dai shi'a za su kirkiri nassi na ƙarya su jingina don faɗin fallon sayyidina Ali ko Ahlul Baiti nasi ba ina nufin rafida da nace shi'a nasi ba za su kirkiri nasoshi na ƙarya don ɗarga darajar sayyidina Abubakar da Umaru da Usman da Aisha da wulakanta bangaren sayyidina Ali kowanne za su rika kirkirar nasoshi na ƙarya to kaga kuwa da abin ya dore na wannan nake nufi na maganan la'anan sayyidina Ali a cikin kuɗi ba wataƙila da har yanzu limamin juma'a abin da suke yi kenan ko tunda yanzu mun kai lokacin da da ka faɗo hadisi na falan sayyidina Ali yanzu sai a farce maka dan shi'a wai ba dama ka faɗi falan sayyidina Ali wanda duka cikin sahabbai ba wanda nasoshi suka inganta suka yi magana akan falan shi da yawa inji ibnu hajar al-asqalani da sauran malaman musulunci duka haka suka rawaito cewa ba wanda cikin sahabbai aka fi rawaito nasoshi ingantattu akan falan sa kamar sayyidina Ali to amma yanzu hadisi ɗaya in ka faɗa sai a ce haka dala dan shi'a ne ko wai ka zama dan shi'a Allah ya sauke ibada ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko tunda har za a zo a yi rigima akan hadisin man kuntu maulahu fa aliyu maulahu ko za a yi rigima akan a hadisin man kuntu maulahu fa aliyu maulahu za a yi rigima akan hadisin ana madinatul ilmi wa aliyu babuha ah ina muke ne wa kana maimuna tatukabbiru man nahar wa kunna nasa'a kabna kalfa aban ibn usman wa mabda ala ziyawa layali layali tashrik a dararan ayyamu tashriki ma rijali fil masjid mata suna yin kabarbari tare da maza a cikin masallatai wato nan kanukan da idan an gama sallah za a yi kabarbarin nan bayan sallah mata ma suna yi shine halatun حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه daga Abu Nu'aymin Allah ya kara masa yadda ya karba daga Malik ibn Anas shi kuma yace Muhammad ibn Abi Bakri ya zantar da mu a tsakafi ya ce sa'altu anasin na tambayi anas dan malik wani hannu gadiyani min minan na tambayi sai na anas muna hanyar dawowa daga mina ila arafatin zuwa arafa ani talbiya na masa tambaya a bisa talbiya kaifa kuntum tasna'una ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaya kuke yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na yanayin talbiya in kuna dawowa akan hanya kala sai ya ce yadda muke muna kasuwa biyu ne yulabbil mulabbi mai talbiya yana talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika la talbiya kenan yace to masu talbiya wanda ya zabi talbiya zai yana yin talbiya wato a wannan kwanukan kwanukan na layalu zikir ko ayyamu bishir da Allah ta'ala ya ce uzkurullaha fi ayyamin ma'dudatin to a wannan ranar sahabbai suna kasuwa gida biyu ne a wani yana ci gaba da yin talbiya dan ita ma zikiri ce tunda sha akai wazkurullaha ka ambaci Allah ko Allah Allah Allah kake cewa yayi saboda Allah Allah ma zikiri ne kana yulabbil mulabbi mai talbiya yana yin talbiya la yunkaru alaihi ba a masa inkari akan abin da yake yi a ce a'a yau ba ranar talbiya bace yau ranar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar ce wa yukabbiru mukabbir masu kabbara kuma suna kabbara fala yunkaru alaihi shi ma duk wanda ya zabi kabbara zai ba a mai inkari saboda haka dai kowa yana da zabi a wannan ayyamu tashriki din mutum yana da zabi in yana wajen aikin haji ya ci gaba da yin talbiya ko kuma ya ci gaba da yin wani nau'in zikirin da ba talbiya ba yana da zabi حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي أن عاصم أن حفصة أن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البقرة من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويرؤون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم وأهرته daga sayyida ummu atiya Allah ya kara mata yadda tace kunna nu'mar mun kasance ana umartar mu wannan ta kawo shi a yazo bina allil majhul amma yazo a wani riwaya zai zo a ga a babin gaba ko a babi na gaba da na gaban wannan cewa ya amuruna ya amuruna nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam ta kawo shi wato ta faɗi cewa manzo sai yana umartar su amma anan ta yi abin da ake cewa bina'ul lil majhuli a kunna nu umar ko da yake tunda wanda ya umarce su manzo sallallahu alaihi ne sai dai a ce bi a bina'un li ghairi musamma fa'ilihi ta yi gini ta ta faɗi a ta ambata bata ambaci wanda yake umartan su ba kunna nu umaru an nakhruja yawm al-eid mun kasance ana umartan mu mu rika fita ranan idi mu mata kenan hatta nakhrujul bikra har ɗan mata ma su rika fita min khidriha amma cikin sutura su su saka mayafi cikakke ba fa niqabi ba dan dan naji ana tarjiwa da wani malami ji an turon wani abu ina saurara wani malami yayi wa ambassador Najeriya a Saudiya waya ko yana masa fada wai saboda wata zo shiga office ɗinsa da niqab an hana ta an yi waye waye duka dai kowa ya san masalan a ina aka ce mace suka niqabi ta yawo da shi niqab wanda suke sa su office kan nan ba inda musulunci ya ce mace saka niqabi ta yawo da shi a wuri ɗaya ne aka ce mace su sa niqabi ita ma ba kowace mace ba shine a wajen aikin haji a wajen aikin haji wajen tawafi da wajen kwanan mi da sauransu duk inda dai ake takuda mata da maza aka shine shari'a ta ce mace wadda ta san kyanta ya kai gayan zai iya rudar maza duk wanda ya ganta in ba mala'ika bane sai ya sake kallanta to irin su ne a shari'a aka ce su saka niqabi su rufe fuskan su dan kar su bata mutane aikin haji dan wani har zai gama dawafi yana yi yana haka ko yana yi yana haka kuma wannan hakan da yake sake yi fa har cikin zuciyar shi kuma an ce ko wan fara fi hinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj to aka ce irin waɗannan matan mata da san kyan ba fa irin matan mu na 'yan Najeriya ba ko ana nufin matan da suka cika mata suka cika sufofin da laraba suka kira su da suna sufofin mata duka da nasu an karanta wata kila su imrul kaisir ka basu rage komai suke ba to su mata sukan ta kai irin wannan ba na ci ba irin sa a kasan ba misali sai irin wanda suka kai sun kai irin wannan to ita an ce in ta zo wajen aikin haji inda ake cakuɗa mata da maza to sa niqabi amma banda nan ba inda aka ce mace sa niqabi ta yawo mace musulma ta a'a ta sa sutura ta rufe jikinta amma fiska da hannu wannan ta bar su a buɗe in ji manzon Allah ta ga ba wani rigima dan mace ta dan shi wancan wallahi ambassador ya fi gaskiya akan gaskiya shi yake yace yace shi wallahi in mace ta zo office din su yace malam ka ga mu mu yace ya saba wa Allah yace ai na saba wa Allah yace ka ce sai ka ce yace wallahi mu ka'ida in ji za a zo wannan office mace to ta cire niqab kuma wannan duk da ambasadan ba zai iya jawo aya ta kire ya fasara irin na wancan ustaz din ba amma ambasadan ya fi gaskiya ko ba inda aka ce musa niqabi ta yawo musamman ma inda aka mai da abin rashin gaskiya to abin da ba musulunci ba ku rika dawo mutane akai ko a min kidriha daga a rika su rika fitowa min tada daga cikin sitran su hatta nukhrijul huyada har har al huyada matan ma suke cikin cikin al'ada ita ma ta fito kamar yadda ba za ta sai faɗi a wani hadisi cewa ranar idi ku sa matan ku da yara kowa ya fito har mata masu al'ada in lokacin sallah in za ta da sallah su kaurace daga wurin sallah in an gama sallah za a zo a ji wa'azi a yi addu'o'i su matso a yi addu'o'i a yi wa'azi da su fa yakunna khalfan nasi amma su zama a bayan maza kaji shari'a ko fayukabbirna bi takbirihim su yi kabbara da kabarbarinsu wa yad'una bi du'a'ihim su yi addu'a da addu'o'in matan kenan ko su yi addu'a da addu'o'in wanda suka halarci idi yarjuna barakata zalika saboda su kaunaci albarkan wannan ranan alyawm wannan ranan wa duhratahu da kuma gafaran zunubi shine duhura anan tsarki da za su samu na gafaran zunubi duka su halarta babu salati ila alharbati yawm al-idi wannan babin zai magana akan sallah ranan idi amma a sanya sutura na yar sanda ita ce harbatu wato yar sandar da bata kai tsawon mashi ba ita ce harbatu حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنهار ثم يصلي من ذا صلى الله عليه وسلم يا كسانتي a wannan hadisin yana tikewa zuwa ga Nafi'u shi kuma ya karba daga Abdullah dan Sayyidina Umar wato ubangidansa kenan a yace manzala sasan ya kasance turkazul harbatu ana kafawa a kafa habu haka shine an rakazantar da shi ana ana ana ana ana kafa sanda qaddamahu a gaban sa yawmal fidiri wato saboda ana fita ka san da yake sallan idi ba a masallaci ake yi ba ana yi ne a waje haka a titi a daji a bayan gari ake fita shine sunnan sallan idi ko kamar da aka sha faɗa to ana kafa masa sanda a gaban shi ta zama ita ce kamar matsayin sutra yawmal fidiri ranan karamar sallah wannan hadu da ranar layya sun mai salli sannan kuma sai ya salla ita wannan sannan tana gaba kenan duk wanda zai wuce ya wuce ta bayan sandan ba ta ciki ba a matsayin sutura kenan babu hamlil anaza aw al harbati bayna yaday al imam yawm al eid wannan babin zai magana akan sanya al anazatu sanda aw al harbatu ko kuma yar karamar sanda bayna yaday al imam a gaban liman yawm al eid ranan idi حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال أخ اخبرني أخبرني ناشئ عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها a wannan hadisin ma kamar shine dai na baya sai dai canjin riwaya daga ibn umar Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sai kasance ya gudu ila musalli yana yin sammako ya fita da wuri zuwa musalla shine masallacin Eid wala anazatu baina yadayhi sanda tana gaban shi tuhumalu an dauke ta an aje wa tun sabu an an kafa ta bil musalla anan a musalla inda za a yi sallah a masallacin Eid baina yadayhi a gaban sa wato a gaban shi manzo Allah sai yake shine limami fayusalli ilaiha yayi sallah zuwa gare ta wato yayi sallah tana gaban shi kenan ita sanda din zamu tashi babu khurujin nasi wal huyyadi ila al musalli